إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya gwada mana wannan rana mai albarka rana ta yau yaushe yau litinin ko na'am yau litinin a sha bakwai ga watan ramadan sha bakwai kuma yauwa ashirin da shida ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da a sha bakwai ga watan hudu 2023 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratul hajji ko aya ta hamsin da hamsin da uku da uku ko da biyu to hamsin da uku to karatun mun yau da mu dan jajjashi sabila da muna so gobe in mun yi ya zama ranar rufewa mu yi ayoyi kaɗan sai mu je ƙarshen izufin kuma ƙarshen suran kenan tun da dama yawanci surorin wayannan yawanci tun daga kan suratu a tahe izifi ne kuma sura guda aka ita suratu an biya'in ita ma sura guda kuma izifi ne haka suratul hajji haka kuma mu shiga suratul muminina ita ma haka dai zamo yawancin surorin da izu ɗaya ne kuma sura ne to muna so mu kwanan Allah da akan sura sabiya da haka Allah subhanahu wataala na ci ne liyaj'ala ma yulqi shaytanu liyaj'ala ma yulqi shaytanu
fitnatan ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم آه وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله يتي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد to Allah yana gaya mana cewa ayan da jiya muka kwana cewa ba aika wani annabi ba wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fa yalqi shayda fa yansafu Allahu ma yalqi shaytanu summa yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim Allah ya ce bai aika wani annabi ba kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face sai lokacin da yake karanta wahayin da aka tura masa sai shaidan ya zo ya yi ƙari kamar yadda ce muka faɗa a cikin abin da annabin ya faɗa to Allah ya ce sai Allah ya goge abin da shaidan ya ƙara ya kuma tabbatar da ayoyinsa fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytanu summa yulqimu Allahu ayatihi Allah ya kyautata ayoyinsa wallahu alimun hakim sai Allah ya ce yana yin haka ne li yaji alama yunki shaitanu fitnatan Allah yakan yi haka ne don ya jefa abin da shaitan ya ya shigar cikin wahayin annabawan nan don ta zamo fitina shine jarabawa da masifa ya ji alallahu ya ji alama yunki shaitanu fitnatan lillazi da fi qulubihim maradu ga wanda a cikin zuciyarsu akwai ciwo na rashin imani su wanda zuciyarsu akwai ciwo na rashin imani duk juyawa da su ce an tumbau wannan magana wannan annabin ne ya faɗa haka yake daga Allah su biya haka ba za su daga wato wannan magana ba to Allah kaga ya jefa wannan magana ta zo musu fitina kenan tunda guri ya fi ɗari an Allah aiko annaba ko wuri ya fi dubu duk wayinsu kenan maganarsu kenan a bautawa Allah shi ɗaya a nisanci gumarka to kuma an zo an samu wani magana da ya kama da an ce abu gumarka sai aka ce ba haka ake nufi ba ai kaga zuciya akwai haske a cikinta da ta ɗauka tunda ba a taɓa jin wannan maganan ba to amma wanda zuciyarsu akwai ciwo na rashin imani da munafunci da kafirci su kuma Allah ya ce yayi haka ne don ta zama masifa gare su la yaj'al ma yalqi shaytanu fitnatan dan ta zama masifa lil ladzina fi qulubihim maradun ga wanda akwai ciwo a cikin zuciyarsu wal qasiyati qulubuhum da kuma wanda zuciyarsu akwai kasawa akwai kekasa zuciyarsu ta bushe ba Allah a ciki wa illa zalimina Allah ya ce hakika azzalimai lafi shiqaqin wallahi Allah ya ce suna cikin sabani wanda yake ba'idin wanda yake mai nisa su kullum abin da suke faɗa magana ne mai nisa wanda hankali baya iya kama shi na وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وتؤمنوا به وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك ويؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يتي يا يدك إرو وإنن أبن وليعلم الذين أوتوا العلم dan wa'inda aka ba su ilimi su sani annahul haqu cewa wannan qur'anin gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka ya rasulullahi su wato in Allah ya abu akwai hikima a ciki kamar yadda wani malami yake ce wai masifan wasu mutane shine kuma samun wasu mutane musibatu qaumin inda qaumin kuma masa'ibi masifan wasu mutane a gurin wasu mutane kuma samu ko daga gaga ne ko yanzu daga ga sau da yawa wani idan ba asara yanzu ka duba ko abinci ne aka dafa shi da a je sayarwa to wani in ba an yi bari ya zube ba wani samu abin da ne ci ba wani yanzu ya aka kwashe duka aka bar shaura ka ga yan uwa Allah shi ko dai samu abin da ba dan haka wai kaga wannan dan naman cikin ba za a bashi ba abincin kanta ba ba za a bashi ba amma zubewan kaga su wasifa ne a gurin su shi kuma ya zama masa samu ko kuma a ɗiba abin da aka ɗiba shauran ya ce wasu su ɗaukar sai amfani da shi yawa ko kuma Allah ya sauwake wani gida kaga yayi gobara idan yayi gobara kaga ɗan kayan rufin nan wani ɗauka a kai bola jari shi kuma a jiki zai samu wani abu da yawa su kuma wancan sun yi asara to shi Allah akwai hikima a cikin al'amuransa duk abin da Allah kaga yayi akwai hikima a ciki yanzu ko abinci ne kake ci a gida in ya zube sai kaga kuma tururuwaye a nan suke ɗiba rabansu kenan wasu kuma kaga kadangaru a nan suke ɗiba rabansu kenan shi yasa shi Allah ko me akwai hikima a ciki da shauransu ko da a yanzu da kaga ko hukuma ne za su ce in ba a rikici ai ba su samu sun sun bi zuwa a yi faɗa aka yi rikici aka kawo abu wajensu to zuwa wajen ne su kuma da su samu to ko likitoci ma an ce suka ce in dai ba accident ai ba abubuwa ai su ma kasuwansu ba ta kaga masifa ne a wajen wasu su kuma shi ne samun su sai yanzu asibiti a je a cika a ta kawo marasa lafiya yanzu ko ma'aikata lokacin samun su kenan a yau akwai harka ga wasu nan ga wasu nan har a tashi a gaji da aiki suna mun gaji mun gaji alali kuma fa samu suke amma idan da na ce asibitin da fito shuru ba wani marasa lafiya ya ɗan kaɗan gidan zai ce kai yau wajen fa ya a hankali to kaga Allah subhanahu wataala ya ce ya jefa wannan abin da shedanu suke shiga cikin bakin annabawa su ƙara wani abu Allah ya ce ya yi haka ne ya ji alamayin ƙi shedanu fitnatan lillazi da fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna ko wannan zalimi da lafi shikakin bai sai ya ce kuma wani ya alamar lazi na utul ilima annahu alhaqqu min rabbika ya yaka ne kuma a bangaren kafirai dan ya zama musu masifa amma a bangaren wanda aka ba su ilimi wanda suka yi imani su kuma Allah ya yaka ne dan su gane su ƙara sanin cewa wannan Qur'ani daga Allah yake su kafirai ta zo musu masifa su kuma mu'minai ta ƙara musu ilimi da yaƙini cewa wannan abun daga Allah yake kuma ka duba ko a rayuwa ne wai hausa suna ce ba ka gane masoyinka sai wani abu ya same ka na jarabawa wanda dai tsaya ta ɗawainiya da kai ya ga wannan masifa da ka shiga ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya taimaka wajen Allah ya tsamar da kai to a nan ne za ka gane waye masoyinka ba wanda kullum kuna tare da shi ba akwai wanda kullum kuna tare da shi jarabawa na samun ka ko da rashin lafiya ko wani ibtila'i na rayuwa ko a maka wani shauri ya ka ga ya noke ya gagara zuwa yin abin da ya kamata ko na tsoron ajihunsa kar ta tabu kaga tarayyan ku ba tafi abin da abin da ya mallaka ta fi masa tarayya yawa wani kuma wanda kake ganin tarayyan ku ma sama sama kaga ya tsaya ya maka abin da baka mamaki to sabiya daka ko me Allah akwai hikima a ciki wal ya'lamu allazina utul ilma annahu alhaqu domin wanda aka ba su ilimi su gane cewa wannan qur'anin gaskiya ne annahu alhaqqu min rabbika cewa wannan gaskiya ne daga ubangijinka wal ya'lamu allazina kilma annahu alhaqqu min rabbika wa yu'minu bihi sai su ƙara imani da alqur'ani din fa tukhbita lahu ko qulubu sai na kan ji kaman alamun baya na fa tukhbita lahu qulubu sai zukatan su wato ta sunkuya ta miƙa kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ga kuma shi alqur'ani kaga ya ƙara musu imani kenan ko wa inna Allah ko haƙiƙa Allah lahadi allazina amanu mai shirye da wanda suka yi imani ne ila siratin mustaqim ya zuwa hanya wanda yake madaidaiciya kaga Allah ko me akwai hikima a cikin al'amuransa Allah ya sa mu cika da imani idan Allah bai yi wani abun ba ba za ka gano wani abun ba Allah yakan kawo jarabawa mutum dan ya gane masoyinsa na gaskiya ko a iyalanka ne kana da su da yawa ba ce kana da su biyu ko uku wata ya kashi ga jaraba kana ganin ita ta damuwa da kai sai kaga ta nemi guduwa ta noke to haka a abokai haka a makwabta haka a yan uwa zamantakewa na makwabta na kasuwa ko na wurin sana'a to duk anan in Allah yakan yaka ne dan ka san irin zaman da zaka yi da kowa Allah ya samu cika da imani na'am ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم عظيم
yawa yawmin aqim dai ko azabu yawmin aqim yawa shi yasa na nuna wala yazalul lazina kafaru fi miryatin minhu hatta tatiyumus sa'atu baktatan aw yatiyum azabu yawmin aqim yawmin aqim Allah yace wala yazalul lazina kafaru wanda suka yi kafirci ba sa gushewa fi miryatin minhu cikin kokonto a sha'anin alqur'ani amma kaga mu musulmai fa da yake shari'a na Allah ne ko baka jin fassarar qur'ani ka san qur'ani gaskiya ne daga Allah ne ko ba ka jin fassararsa to amma wasu fa kamar wanda akan samu ana ce mustashriqun almustashriqun su ne irin mutanen yammacin duniya turawan yammacin duniya irin wajejen america da shauransu sukan zo su sukan zo su shiga musulunci kai ko ba su shiga musulunci ba ma shi yasa a ka'ida yanzu a jami'a karanta yaren larabci is a language kowa yana da rai da zai karanta kamar yadda zaka iya karanta yaren hausa ko turanci sam a jami'a ba a yarda cewa wai larabci addini ba ne kuma wannan makircin yahudawa ne shi larabci karanta shi language shi yasa an kai nisa a karantun da aka ga wanda ba musulmai ba ma amma kuma suna karanta larabci kuma suna jin larabci sun koyi karatu baki irin na addini har sun iya larabcin kuma suna iya jimloli da shi har sun iya ma fassara maka ma alkur'ani ma da wasu hadisai to sun yi haka ne wajen su rikitar da su dinga kawo shigo a cikin musulunci amma kai ka taba jin wani duk wani yanda ya kai ga gagaransa ka taba ji ya ce zai kawo gyara a qur'ani to wanda suke larabawan ma wanda aka saukar da qur'anin ma lokacin suna nan irin su abu jale wanda su yaran su ne haka qur'anin ta zama musu gagar badau ballantana kai wanda ba yaran ka bane wai koya kai wai kuma ka ce kayi hakan wai dan mene na dan caji ya kare a wai dan wai ka koyi yaran dan ka kawo katse dan ka kawo shubha ma alkur'ani a gaya wannan wasa ne kawai ko to da yawa irinsu an tura su sun musulunta sun koyi larabci a wai sun musulunta sun je sun koyi yaren larabci amma kuma daga ƙarshe sun zama musulmai su biya da sun gane sun yi sun yi su gano wani mashiga da cikin alkur'ani an gagara wasu kuma daga cikin wanda Allah rubuta musu sha'awa sun gane gaskiyan ne har a dinga dibet ma da su a kuma ka da su amma kuma sun ƙi su yi imani shi ne Allah ya ce wala ya zala lazi da kafaru fi miryatin minu wanda suka yi kafirci ba su guce ba suna cikin kokonto cikin sha'anin alkurani su kullum har gobe ba su yadda qur'ani daga Allah yake ba hatta ta ce musu sa'atu baktata Allah ya ce har sa'an kiyama ta zo musu baktatan a afke kawai rana guda su ji kiyama ta tsaya nauya ce mu azabu ko kuma azaba ya zo musu azabu yaumin aqini azaba rana wanda ta ce bakarariyar rana e bakarariya ranar da babu wani aiwa bayanta in ka mutu akwai wani aiwa da za ka yi babu shi ne malamai suka fassara wannan ranar da cewa ranar badar duk a ranar aka kada da manyan arna wanda mutum saba'in ɗin na aka ɗibe su kuma aka je aka zuba su a wata rijiya da ake kira bi'iru ulaibi ko aka ce aka zo wucewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka tuna kiran su ya walid ibn mugira eh ya abu jahali ya asi dan wa'ilu hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan haka annabi ke ga musu sabai suka ce a ya rasulullahi ba sun mutu ba annabi ya ce wallahi sun fi kujin abin da nake faɗa ya ce meruwa ne ko da dafi bara ku ji ba amma sun fi ku ji halwajattun ma wa da rabbukun haƙƙan na ya ce musu shin kun samu abin da ubangiji ya muku alƙawari kun ga abin gaskiya ne annabi ya dinga maimaitawa sabai sun i na malam sun gani kwarai da gaske sun gani kuma sun ji kuma sun gamu da aikinsu annabi ya ce wallahi sun fi ku jin abin da nake faɗa to ka ruwa ma kafirai fa kenan kafirai kenan fa annabi je yake magana da amma kuma kaga wani mutum ana magana kan manzo Allah ka gana ta neman faɗan wani abin da zai jawo masa zai jawo shi je je fashi a can karkashin jahannama sai kaga wannan to ai annabi ba wani magana wai ya faku ya mutu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan raini ne kuma raina manzo Allah kafirci ne kuma mutum ya ki koye so yanzu ba gashi wani ya faɗi wani magana ba yanzu ba gashi wani ya zo ya mai da maganar izgili yana ta maimaita ba to yanzu ba gashi su ɗan uwansu da suka zo suka yi majan su suka fito suke faɗan cewa wallahi har yi mamaki wani ya zo ya fito yake magana yake cewa annabi ba abun wasa bane ba muka ce to mun gaya muku kun ce mana yan bida yace a cikin majan ya fito ya- yana jijiyan wuya ya ce annabi abun wasa ne ya ce shi wanda ya faɗi maganin ba ya faɗa da kuskure ba ne ai an faɗa cewa kuskure ne tauhidi ne gyara amma ba annabi ya wuce ka dinga gaya masa wannan magana kaza kaza ya dinga faɗa ya dinga faɗa kai har wani ma wani na wannan haka yake wannan haka yake sun ki jin tsoron Allah da yake sun ji an ce DSS masu bakin kaya sun je suna neman su suna mamayan su yadda ya su- ya fito ya kama maganganu babu ba shiri ya sake karatu annabi ba abun wasa ba annabi shi kuma wani da ji shi yana magana har ya faɗo wani magana na ce to muna faɗa a gurin maulidi ku ce mu wuce gona da iri abin da yake faɗa shi ne yake cewa kai annabi an gaya maka wasa ne duk da shi gaskiya mutumin da ya faɗi gaskiya a a jinjina masa ya yi kokari mun san shi yana magana na barna amma wallahi ya burge ni wannan magana da ya faɗa sabila da ya ba da kariya wa masoyin mu annabi Muhammad kuma yan uwa alhamdulillah sun masa comment na gaskiya ya abin da yake faɗa ya ce kai in baka sani ba Allah ma in da ya magana annabi Muhammad ya yi ladabi wallahi yake faɗa ba mu ne muka faɗi irin wannan magana suke cewa eh an wuce gona da iri wallahi abin da ya faɗa kenan ga- ga ga bidiyon nan tana yawa social media ya ce Allah ma in dai faɗi magana annabi Muhammad ya yi ladi ka san ayan da ya kawo ayan da na cikin suratul tauba ya ce baka ji bane Allah yana cewa annabi Muhammad afallahu anka lima azinta lau wallahi ke faɗa wanda haka yake ya ce Allah ma da ya annu Muhammadu ya yi ladin haka fiye faɗa to da mu ne muka faɗa ya ce kun yi guluwi haka kuma Allah ya faɗa wa annu Muhammadu Allah ya ce na yafe maka ya rasu lallai amma me yasa ka musu izini lokacin da annabi izini ba wasu ba za su je yakin ta buka ba ce afallahu an kalima azin talau hatta ya tabayyana kan lazina sadaku wa ta'ala malkazi ko Allah ya ce a wakan- a wajen shehu Ibrahim ya ce dara ya ce a sani irin sanin da manzo Allah yi wa Allah ya ce da Allah bai fara kawo wannan afallawun ba ya ce wa annabi me yasa ka musu izini ya ce da he zuciyan annabi ta yanke annabi ya mutu ya ce don ganin girman Allah da jin kunyarsa ka ji masana manzan Allah haka shi ya faɗa tafsirinsa a wannan aya ya ce da zu annabi ganin girman Allah da yake da jin kunyan Allah da Allah ce masa ko yayi lima azin talahu me yasa ka musu izini ya ce da zuciyar annabi ya ta yanke da annabi ya mutu dan ganin kunyan Allah da girmansa ya ce amma da yake Allah ya san irin yadda annabi yake jinsa sai ya ce masa afallahu anka Allah ya yafe maka amma me yasa ka musu izini da ka bari har sai masu gaskiya da makaryata sun bayyana cikin to wallahi wannan dan izalan cewa yi Allah ma sai ya ladabi wa annabin da ya faɗi magana to Allah ya saka masa da alkhairi mu ba wani magana ne girmama annabi Muhammad wanda zai sa wai mu ganshi a matsayin Allah a mun riga mun sani annabi Muhammad bawan Allah ne. amma yana da matsayin da ba a a a bidiyo yake ga maka kyamara yau abun yaki ne wala bari mu wuce lima azinta lahum hatta yatabayyana laka allazina sadaqu na abatta kun abatta hatta yatabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kazibi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya zala lazina kafaru ko bi miryati minu an aya muke ko hatta ta ce musatu baktata law ya ce azabi yawmil aqib na'am
الفلك يومئذ لله يحكم بينهم
na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
Hmm.
kenan ga Ismail 6353 na mene? Almulku. Almulku? Almulku ko almulku ne? Almulku ne. Alayhi yau ka sha.
almulku yawma idhin almulku yawma idhin almulku yawma idhin lillahi yakum bainahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم في جنات النعيم الملك يومئذ لله الله يتي a wannan rana din almulku mulki yawma izin a wannan rana din lillahi na Allah ne ya kuma bainahum kuma Allah ne hukunci tsakanin su almulku yawma izin la yakum bainahum wallazina amanu wa amilus salihati kaga wanda suka yi imani Allah ya ce suka yi aiki mai kyau to fi jannatin na'im suna cikin aljanna wanda yake na ni'ima Allah ya samu daga ciki
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين Allah ya ce to wallazina kafaru kaga wanda suka yi kafirci wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu to fa ulaika lahum azabun muhin Allah ya ce azaba na walakanci Allah ya tsare mu shi ya tabbata gare su shine muhin azaba wanda yake na walakanci na'am
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين
والذين هاجروا في الله ثم قتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين Allah ya ce to kaga wallazi na hajaru wanda suka yi hijira fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah sun maƙutulu sannan aka kashe su sun bar garuruwansu da su yi hijira aka kashe su kamar yadda ranar muke faɗa wani bawan Allah da tije ya fito aka zo aka ya mutu a hanya suka dinga dariya cewa ai gashi ya bai je gurin Muhammadu ba kuma ya bar cikin iyalansa ya mutu akan hanya a walakanci Allah ya ce bai mutu a walakanci ba ladan na nan to Allah ya ce wallazina hajaru duk wanda suka yi hijira fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah suka bar garin Makka suka bar ƴaƴansu suka bar dukiyoyinsu domin su zo su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kuma tsaya addinin nan ya zo mana to ga babban albishir da Allah ya musu yasa duk wani sahabi in da har Allah ya sa mutum ya zama sahabin manzan Allah to ya gama samun rabon da babu rabon da ya fi shi in ba annabta ba tunda sahabi ne annabi ya ce da dai ɗauki mudin gero ko rabin mudu ya bayar to kai da naka tara dutsen udu zinare ka rabar baka kai shi lada ba sabiya da shi ya riga ya samu rabo ya yi rayuwa wata zamanin da tun da Allah ya shata duniya babu zamanin da ya kai wannan zamanin tsada shine zamanin da annabi yake numfashi a cikin wannan duniya ya zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi musulunci
ina yi ba shi ke na bashi ko bashi ka kashe data
la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahu khair raziqi to ya ga manzo Allah ya zauna da shi ya kusa ya zama wani daga cikin sahabbai to Allah ya ce wallazina hajaru fi sabilillahi summa qutilu sannan aka kashe su aw matu ko suka mutu ko aka kashe su a gurin yaƙi ko kuma suka mutu sabila da ciwo da Allah ya jarrabe su da shi wala yarzuqannahum Allah Allah ya ce wallahi Allah zai azurta su rizqan hasanan da arziki wanda take mai kyau wa inna Allah haqiqa Allah lawa khairur raziki shine fiyayyen mai azurtawa to rizqan hasanan ko kowa ya riga ya sani ita ce aljanna ko to Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya masahabbai sun samu wannan babban rabo na'am
لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
la yadkhilannahum madkhalan yardawna wa inna allaha la'alimun halim la yadkhilannahum Allah yace wallahi dai shigar da su madkhalan wani irin masauki wanda yardawna wanda su da kansu sun yarda da wannan masaukin eh kamar yanzu ka je kai ne a ce da amma da ka je bakunta wanda zai sauke ka ce sai na baka masaukin da kai ka gamsu to haka Allah ke gaya wa sabon manzon Allah la yadkhilannahu madkhalan yardauna Allah zai shigar da su masauki wanda su da kansu sai sun ji sun yarda da wannan masauki sai ya gamshe su Allah mu ma ya shigar da mu wa inna Allah haqiqa Allah la alimu Allah mai yawan sani ne halimu kuma mai tsananin hakuri ne Allah shine halimu wanda annabi yake ce kadal halimu an yakuna nabiya mai tsananin hakuri yayi kusa ya zama annabi nabi har ana umurtan cewa kowa ya kokari ya zama mai hakuri mai hakuri wai annabi ya ce mai tsananin hakuri to shi Allah halimu ne mai tsananin hakuri ne shi Allah shine ra'ufu kuma ra'ufu kuma mai tsananin tausayi eh shine ra'ufu duk wannan sifofin Allah ne subhanallah ay subhanahu wataala amma wani wajen kuma kaji ya ce sari'ul iqabi fa shi fa Allah fa yawa mai gaggawan azaba ne eh mai gaggawan azaba duka wannan sufofi ne na Allah subhanahu wataala idan kai ayyuka na alkhairi yanzu yanzu Allah ya yarda da kai idan kai aiki na sako Allah zai iya daga maka kafa sabiya da yana tsananin tausayin mu ka ta yi Allah na ɗaga ma ƙafa to ko an ka ƙi tuba ne ka mai da aikin sabo aikinka to kuma nan ne Allah ubangiji dai maka wani irin ruko inda aka zahu alimun shadid eh wato rukon Allah mai aka zahu alimu mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne shi yasa wani ayan ke ce inna batasha rabbika eh hakika kamun ubangijinka mai tsanani ne in Allah ya kama bawa abin ya kan tsananta Allah ya tsare mu
ذلك ومن عاقب بمثل ما ما أوكب به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لأكون غفور
ne
ذلك ومن عاقب zalik zalik نعم
zalika biman من عاقب
zalika biman aqaba ومن yawa zalik wa man aqaba bi misl ma uqiba bihi summa bihi alaihi la yansurannahu Allah wa inna Allah la afuwun ghafur a mu wasuwar shi mukan yi wakafi a wajen zalik ne a tsaya ta wa man aqaba bi misl ma uqiba bihi نعم to Allah ya ce wa man aqaba haka dai taimakon Allah yake ko haka lamarin zalika haka dai lamarin Allah yake wa man aqaba duk wanda yayi ya dauki mataki shine ko yayi ya azabtar bi misli ma uqiba bihi da misalin irin abin da aka azabta shi shi ma da shi wannan ayan ta sauka ne lokacin da wasu daga cikin sahabbai bayan hijira sai suka gamu da wasu rundunar mutanen makka sun fito fatauci sai suka fada musu to sun fada musu kuma a wannan watannin ba a yaki watanni ne mai alfarma to kuma sai bayan sun fada musu sai bayyana ci musu cewa duk da a ka'ida an ce watan ya zo ƙarshe ne irin 29 ɗin nan ana kokwanton wata dai kama ko bari kama ba to su ba su da labarin kamawan wata sai suka yi atakin ɗinsu sai kuma ya zo ya bayyana an ka an ga wata to shine su mutanen makka suka ringa ce muhammadu ya ce ba yaki a wata mai alfarma gashi nan ya turo mutanensa sun mana barna kaza kaza kaza ka suka ta dai maganganu mara daɗi su ba sun manta irin zaluncin da suka yi a makka to shine Allah ya ce a zalika ya kalamarin yake wa man aqaba wanda shi ma ya azabtar bi misli ma uqiba bihi misali irin abin da aka azabta shi da shi yawa man aka bi sun ba bi sun ba bugi alaihi ko sannan kuma aka sake zaluntarsa to la yansurannahu Allah ko to Allah zai taimake shi wa inna Allah al'afu kuma ku sani Allah mai yawan yafiya ne gafuru kuma mai ga- mai gafara ne dan wa'annan sun je sun far muku ai ku kuka fara zaluntarsu to shine su ma suka dauki mataki irin abinda kuka musu kuma baya ga kama ku kun sake fa musu zalunci akan wannan abin da da kuka musu to shine anan da kaga can Allah subhanahu wataala yake faɗa a can ƙarshen suratul nahl yake cewa wa man itadai alaikum fatidu alaihi bi misli ma tada alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin wannan cikin suratul baqara kenan fa mani tadi alaikum can kuma yana ce wa in aqabtum fa aqibu yawa wala in sabartum yawa Allah ya ce to in an muku azaba fa aqibu bi misli ma uqibtum bi kuma ku yi azaba ma'ana ku yi ramuko irin abin da aka muku amma fa kuka yi hakuri to shi ya fi ga masu hakuri shi yasa an aka yi mutum abu an buso ya hakuri ba ya rama ba amma in kuma da ka rama to ka rama fa daidai yadda aka maka shi yasa a ka'ida in da ka rama abu in ka san ba lallai in ka tashi ramawa ya zamo daidai da abin da aka maka ba to dole ka kai ga hukuma domin misali mutum ne ya mari wani naka har bakin sai jini kai kuma kace sai ka rama sai ka masa irin wannan to kai fa in ka zo kai mari na har ka cire hakori fa to fa kai ka wuce gona da iri fa tabiya da ka ka mantaro jama'a al'amarin da girma to shi yasa irin wannan abu mai sarƙaƙiya wanda ba lalle karama daidai ba to dole a kai shi ga hukuma shine Allah ya ce wal juruha qisas raunuka to ya ji ayi qisasi a yi kiyasi a ga tono ne a yi kisasi wanda ya yi kaza ne hukuncinsa wanda ya yi kaza ne hukuncinsa da Allah ya ce zalika man aqama musu ba hukunci bi su mabugi alai la yasranna hulla wa inna Allah hakika Allah la afu yawan yafiya ne la afu gafurun kuma ne yawan gafara ne
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك الله يتي كاغا wannan taimako da Allah yayi alƙawari da yi bi anna Allah sabiya da shi Allah zalika bi anna Allah yulijil layla sabiya da shi Allah shine wanda yulijil layla shine yake shigar da dare yulijil layla fin nahari shi yake shigar da dare cikin wuni wa yulijil nahara shi yake shigar da wuni kuma fil layli cikin dare ذلك بأن الله يلج الليل في الليل ويلج النهار في الليل وأن الله حقيقة الله سميع كما مجيني كو بصير كما كو كما الله ميغنيني wanda ko yake da shi yake daukan dare ya shigar da ita cikin rana ya dauki rana ya shigar da ita dare kaga ko ai mai iko ne akan dukkan komai sabiya da haka Allah da ya taimaki dukkan masu taimakon addinin sa na'am
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك ko wannan kuwa duk a wannan ayoyin yana tabbatar mana da sifofin Allah ne Allah nan fa da yace dai taimakon nan bakar ai kokonto da yace dai taimaki wanda ya taimaki addinin sa dai taimaki kaza kar fa ai kokonto shi ne fa yake shigar da dare cikin rana ya shigar da rana kuma cikin dare to kuma zalika bi anna Allah huwa al to in fa baka sani ba Allah fa shine haqqu shi ne gaskiya ko alhaƙu mai raddika alhaƙu yana iya ɗaukan ma'anan ƙur'ani alhaƙu yana ɗaukan Allah alhaƙu yana ɗaukan gaskiya alhaƙu kuma yana iya ɗaukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƙur'ani yayi wannan bayani zalika bi anna Allah huwa alhaqu Allah nan fa shine haƙu eh shine gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil wanda kuma kuke bauta masa ba Allah nan ba fa shine ƙarya kaga ko da gaskiya da ƙarya ba za a hada su ba wa anna ma taduna min duni wal batil wa anna Allah haqiqa Allah nan fa huwal aliyu shine fa madaukaki al kabir kuma shine mai girma duk wani abu da kaji yake da girma bai kai girman Allah ba shi yasa aka ce su faye suka ce idan mutum ya zo sallah yana daga cikin kiman da aka ce ka ce Allahu akbar ba ce ka ce Allahu kabiru ba ai da iya cewa Allahu kabiru Allahu kabirun da iya faɗa haka ko a ce Allahul kabir ya Allah shine babba aka ce a ya zo da ismu tafdil tabiya da akwai masu girma wanda Allah ya ba su girma din to amma ya ka ce Allahu akbar Allah shine mafi girma to aka ce a lokacin wai abinda ake so bawa ya tuna in yazo sallah in ka ce Allahu akbar din nan Allah shine mafi girma wai a lokacin ka tuna duk wani abin da kake tsoro a rayuwanka to Allah ya fi wannan abin girma Allah ya fi cancanta ka ji tsoron sa fiye da wannan duk wani abu da ka sani na abun tsoro to Allah ya fi wannan abun girma eh duk wani abu da ka sani na abun so to Allah ya fi wannan abun girma Allah ya fi kamata ka so fiye da wannan abu duk wani abun da kake kaunan ka samu to Allah ya fi wannan abu shine fa hikiman da aka ce Allahu akbar din ke eh Allah shine mafi girma da da ka tuna duk wani abu mai girma to Allah ya fi wannan abu in tsoro ne abun yake baka Allah ya fi shi in so ne kaunan wannan abun kake so to Allah ya fi wannan abu in daɗi ne Allah ya fi wannan abu subhanahu wataala kuma shine al-aliyu shine kuma madaukaki kuma shine al-kabiru kuma shine wanda yake mai girma subhanahu wataala na'am
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتزبه الأرض مقدرة إن الله لطيف كبير
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مهدرة كو ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مهدرة وإن الله وإن الله إن الله كي لطيف خبير ألم تر أن الله شم باك جنيني كي كي أبوكم مغانا أن الله حقيقة الله نمفشيني ده أنزل من السماء ماء شيني كون دي سوكت دروا دك سما وتسبه الأرض سيكو القساة وعي غريمه درتن تنا جا أي كوريا أفوا تزمو كوريا قسم تزمو كوري مهدرة وتسبه الأرض مهدرة تزمو مهدرتن هو تشوف ta zama koriya a ƙasan amma da ta zama bushashiya ke ƙura yake tashi da tuzgo darar modara inna Allah hakika Allah la'ifun Allah fi shine la'ifu ba shine mai tausaya wa bayi eh shi yasa idan mutum yana yawan karanta la'ifu la'ifu ko al-la'ifu ko ya la'ifu ya da'i to rayuwa za ta masa sauki ya la'ifu ya la'ifu yana sa rayuwa ce sauki su biya da shi dan adam an yi shi ne dama a duniya ko idan ya wahala haka Allah ya fada yi da karkala kala lisana ko fi ka bane cikin wahala yasa ba hutu a rayuwa wani malami ya ce wani kaga mutum ya samu hutu a rayuwa ya ce wai tuntuɗe ya yi da ita ko tsintanta ko ya ka san tsintuwa baka da shiri da ka samu haka tuntuɗe ba shiri da aka yi ba wai ka shirya masa bane to haka rayuwar take ba hutu a cikin rayuwa inna Allah latifun Allah mai lidifi ne latifun habirun kuma Allah mai yawan sani ne na'am
له ما في السماوات وما في الأرض ha وإن الله لهو الغني الحميد
lallai fa lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa inna Allah lahu al-ganiyyu hamid lahu ma fi samawati nasa ne fa na Allah ne duk wannan tauhidi yake ta koya mana na Allah ne fa lahu ma fi samawati na Allah ne abin da ke cikin sammai wa ma fi lardi da abin da ke cikin kasai duk na Allah ne lahu ma fi samawati wa ma fi lardi wa inna Allah haqiqa Allah lahu al gani shine fa wadatacce shi Allah fa wadatacce ne duk abin da ake ce miyo Allah miyo Allah babu abin da Allah ya yi da wannan abu ganiyu shine mawadaci hamidun kuma shine abun godiya subhanahu wataala
ألم تر أن الله سكر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ha تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقطع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم
mene ألم تر أن الله سكر له alam tara anna Allah sakara lakum ma fil ما في الأرض والفلك alam tara anna Allah sakara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqala illa bi izni inna Allah bin nasi la raufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala yace alam tara anna Allah alam tara shin baka gani ne ko kuma ilimin ka ya tike ne baka gane ba anna Allah hakika Allah sakara lakum ma fil ardi Allah shine ya hore muku abinda kuke yake kan ƙasa ba din Allah ya ware ma dan adam abubuwan da ke kan ƙasa ba ma da ɗaki ma ba za mu iya ginawa ba to yaushe za ka iya tonon ƙasa he ka zo ka dinga saran ƙasan ka ji ta kamar dutse ƙasan da za ka tona ka yi ginin da shi ko ballantana ibo ya shi ballantana siminti dutse ne fa siminti to Allah ya ce baka gani bane yadda sakara lakum ma fil ardi alam tara anna Allah sakara lakum ma fil ardi Allah shine ya sauwake muku abin da ke cikin ƙasa duka muna na'am Allah shine ya kore mana abin da ke cikin ƙasa duka muke tasarrufi abin da muka ga dama da shi wal fulka ba fa iya ma abin da ke kan ƙasa ba har jirgin ruwa ma da take cikin kogi Allah ya kore mana yadda da mu je mu sari itace mu jujjuya shi mu yi tasarrufin sa ya zama jirgin ruwa mu ɗora shi akan ruwa kuma mu ɗiba mu hau mu ƙetare ruwa mu je mu biya wasu bukatunmu har mu ɗora wasu kaya ma a kai har mu ɗora wasu dabbobi ma a kai amma kai ka taɓa ganin dabba ta sara bishiya ta mai da ita kwale-kwale ta hau jirgin ruwa ta ƙe ta wuce waje Allah bai mata wannan baiwan ba sai ɗan adam wal fulka Allah ya ce da jiragen ruwa ta jiri filbari wanda take tafiya a cikin koguna gashi na a kogi jiragen ruwa ta ko ta ina wal fulka ta jiri filbari bi amri ko da والفلك تجري في البحر بأمره ده الأمر الله ويمسك السماء الله نن فشيني wanda ya rike sama da ba din Allah shi ya rike sama ba da ya sama ta tauruwa ruwa kawai ya halaka mu wayumsiku sama an taka ala ardi ko katta sauko zuwa ga ƙasa illa bi izni wayumsiku sama an taka ala illa bi izni inna Allah bin nasi sai da izinin Allah sama ba ta yi sama da Allah ya ga dama ya sama da ta ruwa ko kuma ita kanta saman ko yake yin ko ta faɗo ƙasa amma Allah ya rike ta domin mu rayu a ciki wani suka sama an taka alaran illa bi izini inna Allah bin nasi haƙiƙa Allah la ra'ufun mai tsananin tausayi ne rahimun mai jin kai ne kuma bin nasi ga mutane inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim na'am
وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور
وهو الذي وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كما إن الإنسان لكفور الله يتي هو الذي أحياكم الله شيني وندي رايد دم shine da ba mu muna matattu muna tsatsan iyayenmu Allah ya zo farar da mu ya rayar da mu a cikin mahaifin iyayenmu wallazi ayaku sun maimitukum sannan kuma Allah ya zo ya kashe mu da aka zo aka haife mu Allah ya zo ya kashe mu muka mutu sun maimitukum sannan kuma Allah ya sake rayar da ku tabiya da aje filin kiyama kowa ya je game da a sakamakon aikinsa to inna linsana Allah ya ce hakika mutum la kafuru mai yawan kafircewa ne wa Allah subhanahu wataala wannan qur'ani da ake karanta mana da da mu dutse aka saukar da alqur'ani aka ce da da in ana karanta qur'ani da mu duwatsu ne aka saukar musu to da yanke tsagewa da su dinga yi su gushe kamar yadda Allah ya ce lawan zanna hadha alqur'ana ko ala jabali lar'aitahu khashi'an mutasaddian min kashiyatillah da ka gan shi dan tsananin khushu'i da tsoron Allah da ka gan shi mutasaddian yana mai tsatsagewa sabiya da tsoron Allah Allah ya ce tilka lamsal na dirbuwa lin nas wannan misalai Allah ya ce muna buga ta ne wa mutane da Allah ya tafakkaru na dan su yi tunani sabiya da haka shi Qur'ani kowa yana jin sa ne gurgurun irin imaninsa da Rabbul Izzati subhanahu wataala inda linsana hakika mutum lakafurun mai yawan wato kafirci ne ga Allah da mu kwana a wannan aya in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi gaba to saura a cikin mintocin da muke da shi bayan muna marhaban ma babanmu da Allah Ubangiji ya bashi iko ya ziyarce mu wannan karatu namu don ya sa mana albarka shine Alhaji Ahmadu Kani na Alhaji Shehu Mai Gado a Allah Ubangiji ya kara masa lafiya wanda ya gina babban zawiyar nan wanda ya ba mu aya a rayuwa shi ya girma ya yi hidima sosai wa bayan Allah da yawa ma shi alhaji shehu kenan nake faɗa kuma da ya zo tafiya sai je gina babban masallaci shine wanda ake kira zawiya can zawiya da yan uwa su sani zawiya na shawabul fati kuma sai ya ce shi masallacin ma ya ba da ita ma shehunsa shawabul fati Allah ya ƙara masa yadda haka ake so muridi ya zamo muridi na gaskiya kenan muridi sadiki kenan gashi shehun san ya jima da koma zuwa ga Allah amma da ya auna ya ga irin amfanan da ya yi da shehu da ya gina masallacin sai ya ce to shi ba yi bukatan wani lada a ciki duk abin da Allah da ya ba na sakamako a saka a akawu da mizanin wannan babban shehu malami shawabul fatai Allah ya kara masa yadda wannan aya ne Allah shehu ya bar mana haka ya kamata muridi ya zamo daga girman shehunsa sabila da duk abin da ka samu na rayuwa akwai bawan Allah da haɗuwa da shi kamar yadda aka sani akwai bayan Allah kana karan tarihi idan suka ido wani bawan Allah suka amfana da shi sai su ce rayuwarmu da ba ma haɗu da wani ba da rayuwarmu ta zama a banza sabila da auna irin abin amfanan da suka yi da shi da kuma da ba a haɗu da shi ba an gane sabila da haka to mu ma waye mu auna da waɗannan shehunai namu inda Allah ya sa suka ɗora mu a turban soyayyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da zikirin Allah da zama lafiya da kowa da girmama kowa da kuma kira zuwa ga Allah ta hanyar da ya dace ba tare da kaci mutuncin wani ba to kaga ai babu babu da abin da damu musu godiya sai dai mu ce Allah ya saka musu Allah ya musu sakayya a madadinmu tunda mu ba mu iya ba to ballantana kuma uwa uba a ce annabi Muhammadu wanda ya zo mana da komai na alkhairi me da mu saka masa da shi sai dai mu ce Allah ya masa sakayya a madadin ka san an ce idan wani babba ya maka wani kyauta wanda kai ka gaza ka gode to sai ka nemi wani babba ko ka nemi sarkin garin ku ka ce ya maka godiya tabiya kai haccan ka ya gaza to shine akan ce irin wannan da aka jance jazallahu eh jazallahu anna da biyana muhammadan sallallahu alaihi Allah ya yi sakayya wa annabi Muhammad a madadinmu malamai suka ce idan ka faɗi wannan kalma kaman ka gajiyar da mala'ikun Allah ne wajen iya rubuta adadin ladan da ke cikin wannan in ka ce jizallahu Allah ya yi sakayya a madadinmu wa annabi Muhammad da mu ba mu dace da namu masa godiya to Allah ya kara masa tsira da miji Allah ji muna maka marhaban da zuwa Allah ya saka da alkhairi a gurguje da mu karanta irin yadda magabata suke girmama hadisin manzan Allah mun karanta na sahabbai ko to su kuma wannan tabi'ai ne almajiran sahabbai ko tabi'u tabi'ina irin in an ce wannan magana ne na annabi Muhammad suna ganin girmansa kaman annabin ne suke gani a gabansu ya ce hadisi ya zo haddasana al-mas'udiyu an muslimin an muslimin al-ba'ini an amurbin maimuni shi wannan amur dan maimuni ya ce iftalabtu ila mas'udin sanatan ya ce na ta zuwa gurin mas'udi malami ne babba ya ce na ta zuwa gurinsa shekara guda ina zuwa gurinsa ɗaukan karatu ya ce fa ma sami ituhu ya ƙulu ya ce ban taɓa jinsa yana cewa ka duwa fa mu abin da muke faɗa ma ba ma san mun faɗa ba ya ce shekara guda ne ina zuwa karatu gurin masudi ban taɓa jin ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa jin ya faɗa ka ba sai da imani hawan gawa ne kaga wannan kalmar dai a mustawan mu ba wani laifi bane ai ƙala rasulullahi ba shine annabi Muhammad ya ce ba sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni shekara ne ina zuwa gurin sa karatu ban taɓa jin ya ce ƙala rasulullahi ba illa annahu sai dai shi ya ce haddasa yau illa annahu haddasa yau ya ce sai dai wata rana yana ba da hadisi fajara ala lisani sai ya haccansa kawai ya kuce sai ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faɗan haka da ya ce sun ma'alahu karbu ya ce sai kawai ga bakin ciki ya haushi sabila da duk me yasa dai ce annabi muhammad ya ce ka gane sai dai in ya ce shugaba ya ce ba zai iya ce kala rasulullahi ba annabi muhammad ya ce sabiya da girmamawa shi a ganin girman annabi da yake baya iya cewa kala rasulullahi yace faɗan haka da haccan sai ya faɗa yace kawai shi na ganshi bakin ciki ya mamaye shi hatta ra'aitul araka ya tahaddaru an jabhatihi yace har naga zufa yana fitowa daga goshinsa yana ta zuba ko kamar irin mutumin da ya shiga damuwa sabiya da shi yana ganin yayi rashin ladabi ya ce ƙala rasulullahi irin wannan karatu idan ana faɗa a babi ne na ladabi da sanin girman annabi muhammadu su a irin bai wanda Allah ya musu akwai mutanen da shi mutumin akwai mutumin da ko kiran sallah da ai inda ya janci a shaɗa annabi muhammadu rasulullah to ya suma inda ya ji sunan annabi muhammadu kwanan nan daga wani bawan Allah wani malami mutumin kirki malam sani fage wasu yan uwa sun gayyace shi wani maulidi ya yake bayani a sauyin manzo Allah sai yake kawo wani sufi ya ce akwai bawan Allah da da dai sa zuma a bakinsa ya ji an ce Muhammadu Rasulullah ba dai taɓa jin zaƙin wannan zuman ba ko na sakan ɗaya sai kawai ya ji kamar ruwa ya kunsa a bakinsa sabiya da zuciyarsa ta tafi cikin annabi Muhammadu ya manta ma da zuma ne a bakinsa wannan shi ne ake kira fana'i yanzu kai wannan irin soyayyarsa da annan muhammad ya ji irin abin da inda mutane suke faɗa Allah mutuwa dai mutuwa dai to irin wannan ake yasa akai a shafaɗin dan a dinga ji ka san girman annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to yace sai naga zufa yace sun makala haka za insha Allah sannan sai yace haka dai Allah dai ya so au fauka za ko kuma dai haka dai ko abun sama da hake au ma duna za ko kuma abun bai kai haka ba au ma huwa qaribun min za ko kuma abun dai na kusa da haka yace fa fi riwayatin fatarabba da wajahu wa fi riwayatin wa tagargarat ainahu a wani ruwaya aka ce fuskan sa ya daure a wani ruwaya aka ce idanunsa ta fulto ciccigo wan tafahat au daji duk jijiyoyin sa ya tashi menene ko ya ce kala rasulullahi yanzu bayan da wai nan yan zamani ne ba ya ce bida ba ne amma shi imamu maliku da damu je kansa ka ji abin da ya yi akan hadisin annabi shi ba doki ne kwata-kwata ba iyawa a madina ba ya ce biya da kasan da annabi yake kwance to biya da ga lokaci kuma ya yi halinsa mun fara karatun cikin karamin lokaci to sai dai a mana afuwa in allah ya kai mu gobe da mu ja tafsirin da dan sauri sai kuma mu sauka muna so mu ji abin da ya faru ga imamu maliku irin abin da ya faru da sayyidina abubakar Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya kara mana san manzo Allah muna gayyatar dukkan masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa daura wannan karatu na mu ji ko shine 28 ko to Allah ya ba mu sa'a duk wanda suke neman addu'a gurin mu Allah ya biya bukatun su na alkhairi jarumin da yake daukan wannan karatu namu Alhaji Balawunki Allah ya biya shi shauran wanda suke ba mu taimako na gefe Allah ya biya su wanda suke zuwa musulmi karatun da su kullum ku masu sauraro duk Allah ya biya mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya kara mana tsoron Allah da ikhlasi albarkan manzon Allah Alhaji da aka mana addu'a cikin minti biyu da ya rage mana bismillahir rahmanir rahim ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقنا للمتقين آمين آمين فاتحة لصلاة الفاتحة fatiha da salatul بسم الله fati الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين amin اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين.
المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الجلال العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين lillahi rabbil alamin fatiha